بقية الله في أرضه صاحب العصر والزمان اللهم وفقنا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته dama na ce insha Allah yau da gobe za mu karanta hudu ba fadakiya kuma na ga kamar babu hudu ba ɗin ko? an wanda aka raba mutane to shi kenan ainihin na karin maganar bahaushe malam yana sa tsammanin zakka sai bai noma ba to mun ɗauka da yake 'yan shekarun baya duk akwai wanda suka buga suka raba mun ɗauka za su buga bana ma to sai zan ba su bugan ba amma da mutum yana ya ɗauko na bara ɗin yana da shi ko kuma yana da wani cikin littattafan da su kawo hudu baɗin akwai ehtijaji galiban dubba ko a wani littafi ka gani asalin shi ainihin ehtijaji ne na tsabarasi ahmad bin ali bin abi talib ba ali bin abi talib amirul mu'minin ba suna ne da ya dace sunansa ahmad bin abi talib bin ali bin abi talib tabrasi shi ma'abocin itijaj to itijaj ɗinsa daga ciki ne aka nakalto wannan sauran littattafai daban-daban sukan sun nakalto shi amma bara an raba an raba mutane kuma aka ce suna iya tafiya da shi gida da mun sani da mun kwace yanzu sai mu sake bayarwa ala yana inda mutum ya so ya dafe an koyi riko itijaj ko wani littafi wanda ke dauke da hudu ba fadakiya adatan a kasashen laraba sukan karanta ne kawai babu tarjama kuma mukan karanta wasu abubuwa babu tarjama da zan so da karatunsa zai yi kyau a karanta ba tarjama din amma dai muna son a fahimta ne saboda haka za mu ɓata lokaci muna tarjama tarjaman kuma da ɗan wahala saboda kalmomi ne masu tsauri inda idan ana son a fahimci magana sosai sai an zauna an yi bayanin ma'anan kalmar sannan a gano mai ake cewa da wannan kuma lalle ba zai yiwu a wannan lokaci kamar yadda muna yin irin wannan anajir balaga mukan bi mufradat kowace kalma mu ce ga asalinta ga ga yadda ake aka sarrafa daga ma'ananta a nan wannan mahalin sannan da a gano amma mana ɗaukar dogon lokaci akan kuɗi ba ɗaya na nahajir balaga wannan ko kuɗi ba muna son mu yi kwana biyu ne kawai saboda haka ba zai yiwu mu yi fassarar mufrada ta yadda ya kamata a zai yiwu duk da kuma kalmomin kuma lalle za su kasa ma'ana in baka san mufrada ɗin ba tunda ba da hausa ne akai ba da larabci akai sai ka gane larabcin wancan lokacin ka fahimci me ne ake kokarin a faɗa yana da kudin fadakiya asalin guda ne amma nan wanda nake da yana da sharhi mai tsawo ko da ma'anan kalmomi da wayansu bayanai masu tsawon gaske wanda ke kuma gasken magana shine a wannan lokaci namu ba zai yi mai wannan ba saboda haka za mu bi kuduban da sauri da sauri ne kawai wani allah alau yan sabon ma muka ga za su bata mana lokaci sai mu tsallake su musamman mun furadat nan ya ce abdullahi bin hassan عليه السلام nan abdullahi bin al-hassan din nan hassan al-musanna ke dan hassan bin ali bin abi talib alaihi salam akan ce masa abdullahi mahab shi ne dan shi babansa shi ne hassan dan hassan wanda ake kasar mai suna da hassan al-musanna don shi ma yana da ɗa da ake si ma sunansa hassan ana ce ma hassan dan hassan dan hassan ana ce ma shi hassan al-musallaf to shi hassan dan hassan ah, mahaifiyarsa mahaifiyarsa fatima ce yar hussein kuma ya yi kama da manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. a kisan karbala an ba manta ba an ɗauka yana cikin waɗanda suka yi shahada shine wanda ah, imam hussein ya ɗaura masa aure da yarsa fatima kafin ya shi ya je fagen fama kuma duk isosi duk an ɗauka shi ma an kashe shi har iyalin hussein duk sun ɗauka an kashe sun tafi sun tafi ka- eh, eh, dimash da tunanin an kashe shi don kuma har wala yau ma duk sun koma madina da tunanin an kashe shi amma sai gashi daga baya ya dawo an tsince shi a cikin gawawaki da sauran rai to sai wasu suka so su ƙarasa shi sai dangin ah, mahaifiyarsa suka ce ba sai da aka shi ɗan ‘yar uwansu sai sai umar bin sa'ad ya ce ku kyale masu ɗan ‘yar uwansu sai suka ɗauki suka kai shi suka yi jinyar shi a cikin kufa ya yi jinya mai tsawo ya warke sai gashi ya dawo to shi ne je nake faɗin cewa a matarsa ita wannan fatima yar hussein da ya rasu sai da ta kafa tanti ta yi shekara guda a kabarinsa tana jaji to shi ta ta wajen abdullahi dan wannan hassan ne aka ruwaito wannan ruwaya kaga wannan magana ce mai tushe da- da isnadinsa daga iyayensa wato ya ji- shi ma ya ya ji ne daga babansa babansa daga na- nasa uban na- daga- daga kama kama dai har ya zuwa daga saboda haka daga gidan aka sami wannan ruwaya daga iyayensa alaihi musalam ya ce yayin da abubakar ya tsaida shawara akan hana fatima fadak fatima alaihi salam kuma labari ya zo mata sai ta yi- ta- ta ɗauko zaninta ta yi lullubi ta kama hanya tana takawa takunta shigen irin na manzan Allah sallallahu alaihi wa har ta shiga wajen wajensa yana tare da gungun mutane wanda suka hada da muhajirin da ansar da waɗansu mutane sai ta samu wuri ta zauna yayin da mutane suka ganta sai duk u- wurin ya- ya- ya rude da kuka aka shiga koke-koke an tuna da manzan rama sallallahu alaihi Mu- mu- majalisin ya tsaye kamar zai tsage da kuka sannan sai ta ɗaga masa ta ɗan saurara kaɗan sannan ta ce mutane su saurara sannan ta buɗe bakinta tana magana ta fara da godiya ga allah da yabo gare shi da salati ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sai mutane da suka ambaci manzan Allah sai suka komo da suka ƙara ƙarfin kuka a ya rude da koke-koke zuwa can ta ce ta nuna musu da su saurara sai ci gaba da da su- ta ci gaba da magananta wannan wannan abin da ta faɗa ne aka rawaito ta ce alhamdulillahi alama an'am wa lahu shukru alama alhamd والثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأها وسبوق آلاء أصداها وتمام منن والاها جمع عن الإساء عددها wani anil jaza'i a maduha wata fawat anil idraki a maduha wane da bahun لإستزادتها بالشكر لاتصالها واستحمد إلى الخلائق بإجزالها وثنى بالندب إلى أمثالها wannan yabo ga Allah godiya ga da godiya gare shi insha Allah afuwan ba lalle ba zan ɓata lokacin fassarar wayannan ba shikenan ya wadatar wanta ta yi bayan ta yabo ga Allah kuma ta ce kuma Allah ta'ala ya nuna da bayansa da su su nemi ƙarin ma ni'ima ɗinsa da yin godiya domin shi aka gode masa yakan ƙara ne in shakartum la azidan naku wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah كلمة جعل الإخلاص تما تأويلها وضمن القلوب موصولها وأنار في الفكر معقولها الممتنع من أص... من الأبصار رؤيته ومن الألسن صفته ومن الأوهام كيفيته ابتدع الأشياء لا من شيء كان قبلها وأنشأها بلا احتذاء بالاحتذاء أمثلة امتثلها كونها بقدرته وضرأها بمشيته من غير حاجة منه إلى تكوينها ولا فائدة له في تسويرها إلا تثبيتا لحكمتي وتنبيها على طاعتي وإظهارا لقدرتي وتعبدا لبريتي واعتزازا لدعوتي ثم جعل الثواب على طاعتي ووضع العقاب على معصيتي زيادة لعباده عن نقمتي وحشاية منه إلى جنتي wannan shaida kuma shaida cewa babu ubangiji in ba Allah da ta sifata shi da sifofi ce ainihin na shaida babu wani ubangiji in ba Allah ba shi kadai ke ba shi da abokin tarayya kalma ce wanda ya sanya ikhlasi tawilinta ya kuma tara zukata ya zama matattaranta kuma ya haskaka tunani da haskenta kuma shi hananne ne daga ganin idanuwa kuma hananne ne daga barin daga harsuna su iya sifata shi kuma hananne ne daga kwakwale su iya tsawara shi shi ya faru abubuwa ba daga wani abu da ya kasance kafin wa'annan abubuwan ba ya fare su ba tare da wani misali da ya ɗauka daga wani wuri ba ya kawwana komai da ƙudurarsa kuma ya fare shi da mashi'ansa ba tare da yana da bukatan halitta ba ne ya yi halitta kuma ba wata fa'ida ce za ta zo mashi ba ta yadda ya tsawara halitta ne sai dai kawai ya tabbata shi sai da kuma ta ce ashadu anna abi muhammadan sallallahu alaihi wa alihi abduhu wa rasulu ikhtarahu wanta jabahu qabla an arsala wa sammahu qabla an intajabala qabla an ijtabala واصطفاه قبل أن ينبعث إذ الخلائق بالغيب مكنونا وبستر الأوحاويل مصونا وبنهاية العدم مقرونا علما من الله تعالى بمعالي الأمور وإحاطة بحوادث الدهور ومعرفة بمواقع المقدور ابتعثه الله تعالى إتماما لأمره وعزيمة على إمضائه وعزيمة على إمضاء حكمه وإنفاذا لمقادير حتمه متجينا شيدا ubana muhammad sallallahu alaihi wa alihi bawansa ne kuma manzansa ya zaɓe shi kafin ma ya aiko shi ya kuma ambace shi tun kafin ya halicce shi ya kuma zaɓe shi kafin ma a aiko shi wannan arsalahu da in ba a hoto ne wannan makantar karo da su a kalaman amirin mu ana ce musu jinas an ba su yi kama iri da yayin da halittu suke makanonai da gaibu kuma kamammu daga daga sani kenan da kuma ainihin an gwa masu da ƙarshen su cewa akwai suna ƙarewa wannan wannan zaben manzon nan da kafin aiko shi saboda sanin allah ta'ala da makoman al'amura da kuma kiyayewansa da abubuwan da za su kai su komo a zamuna da kuma saninsa da ainihin abubuwan da za su auku na wanda aka kaddara allah ta'ala ya aiko shi domin cika al'amarinsa kuma da girmamawa ga zartar da hukuncinsa da kuma zartar ukafan alanira ne suna dimantan wutacenta wutacen waɗannan rarrabe-rarraben ke wutan rabuwa kaga faɗace-faɗace kenan ana yaƙe-yaƙe ke abidatan la'ausa ne ya sami waɗannan al'ummu masu bautawa gumakansu munkiratan lillahi ma irfaniha masu musanta Allah bayan sun san Allah ɗin wato inda zaka tambaye su waye halicci sama da ƙasa su ce Allah amma ba shi suke bauta ba fa anara Allah bi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi dhulama sai Allah ta'ala ya haskaka da wannan Muhammadu din sallallahu alaihi wa alihi ya haskaka duffanta duffan hadina yana koma ga waɗannan umam din al'umman nan da suke cikin wannan dufai sai Allah ya haskaka su da wannan manzon waka shafa anil qulubi buhamaha ya kuma yayi abin da ya buya ma zukata da can abuwa da dama sun da ba sani ba an sa canfi da takalidai an ce kaza ne wannan shi kaza ne to wa'annan abubuwan da ya rurrufa masu sai ainihin shi wannan manzo duk ya yayi wajala anil absari gumama ya kuma yayi abin da ya sha makance mai idanu wanda za ba su gane shi ba yanzu suka gane da na da suna gani amma ba su fahimta amma yanzu manzon nan da ya zo ya yaya abubuwan da ba a gaggane ba ake ganin su ba a gane ba kamar abubuwan ayoyin Allah da ake ganin su ake ba su wa'ansu ma'anoni daban sai gashi yanzu ya yaye wannan yanzu ana ganin su a matsayoyin ayoyin Allah da ma'anonin su wa qama fin nasi bil hidayah ya tsaya a mutane da shirya da su yana ta shirya da mutane wa an qadahum min al-gawaya ya tsanar ya ma tsanar ba su daga halaka wa basarahum min al-amaya ya kuma nuna she su daga makanta da ba su gani yanzu ya ganar da su wa hadahum ila ad-din al-qawim ya siyar yadda su ya zuwa addini tsayayye wa da'ahum ila at-tariq al-mustaqim ya kira su ya zuwa tafarki daidaitacce sun wannan kenan wannan kun ga wato kinayar wannan bayan ta yi ta shaida babanta manzon Allah ne kuma ta ce ga yadda manzon nan ya zo samu mutane cikin duhu da bata da ɗimuwa da baganniya da faɗace-faɗace da zafin rai da kashe-kashe da sauransu doye da kuma ba su san abubuwa ba sun ba su ma'anoni daban-daban sun yi gumaka suna bauta masu sun fassara rana da wata da taurari akan wa'insu abubuwa mala'iku ma sun ce 'ya'yan allah ne mata ta su nan ga su su yi wannan manzon da ya zo ya kakkawar da wa'annan miyagun abubuwa ya haska ka komai addini ya dawo daram suka fahimci menene ina ne hanya suka kama ya ɗora su akai sun maƙabata kullahu ilaihi أبدر أفت واختيار ورغبة وإيثار بمحمد صلى الله عليه وآله أن تعب أن تعب هذه الدار إلى راحة إلى راحة توسنن سي الله يكربيش يزوى غريش كربا na rahama da kuma za- ba- da da bisa zaɓi wato ya zaɓi ya karɓe shi ne ya koma da shi ya zuwa ga rahamarsa kuma da da- da fifita shi da begen ya koma ya zuwa gare shi ba wai wato ainihin akan ah, a- a- akan ba a so tafiyan shi a ainihin ubangijinsa ya so ya koma da shi ya zuwa ga rahamarsa ne ya zuwa saboda haka ya koma da shi ya zuwa ga rahamarsa ya- ya- ya- ya- ya- ya kawar da shi daga gajiyan wannan gida na duniya kenan ya zuwa hutun wancan gida kad kuffa bil mala'ikatil abrar an kewaye shi da mala'iku na gargaru na gargaru warduwanin rabbil gafar da kuma yardan ubangiji mai yawan gafar mujawaratul malikil jabbar da kuma mujawara da ubangiji jabbar wato kusanci ya zuwa ga Allah ke sallallahu ala abi nabiyihi wa aminihi ala alwahyi amincin Allah ya tabbata ga ubana annabinsa amintaccensa akan wahayinsa wato shi ya amin- Allah ta'ala ya aminta da shi ya bashi wahayi ya zuwa ga mutane وسفيه وخيرته من الخير ورضيه زابب انسى da safi da khir duk ma mu ce zab zababbensa daga halitta kuma yardajensa wassalamu alaihi wa rahmatullahi wa barakatuh aminci ya tabbata gare shi da rahamar Allah da- da albarkar Allah sannan sai ta juya ya zuwa ga mutanen da suke zaune a wurin ta ce da su antum ibadallah نصب أمره ونحيه وحملة دينه ووحيه وأمناء الله على أنفسكم وبلغاؤه إلى الأمم كوكما باين الله ta rube su ta ce ko kuma bayan Allah wanda kuke nan duk kun shaida da la ilaha illallah muhammadu rasulullah to ku ne ainihin makafan umarninsa da haninsa wato umarninsa da haninsa a wurin ku ya kafa ku ne kuma maɗauka addininsa da wahayinsa don ku isar ma sannan kuma ku ne amintattun amintattun Allah a kawo kanku wato Allah an ba ku amana ma'ana ku ne wanda aka ba amana akan kawo kanku za ku isar da saƙon da sauran mutane ku riƙe shi yadda ya kamata ku isar ku ne kuma masu isar da saƙon nan ga sauran al'ummu وزعمتم حق وزعمتم حق لكم لله فيكم أحد قدمه إليكم وبقية استخلفها عليكم sai kuma yanzu kuka raya cewa wannan haƙƙi ne naku wanda yake ga Allah ga- da- da- wanda wanda Allah ya baku ma'ana sai kuka ɗauka kuma wannan haƙƙi ne naku kuma alkawari ne da ya garga ya kaddama ku kuma wanji ne da al- ainihin aka aka halibtar muku sai kuka raya haka nan wato wato wato kamar abin da take cewa ga matsayinku awwala amma sai kuka dauki wani matsayi kuka ce shine naku wato ku da ku da wannan manzon ya zo cikin ku ya kira ku ya ku- ya- ya ku ne batattun da ya shirya ra'ayi ko ku ne batattun da ya shiryar ku ne masu bautan gumakan nan masu shaye-shayen giyoyin nan masu haɗiɗiyan ƙwayoyin nan masu buƙe-buƙen wiwoyi ɗin nan ku ne ainihin masu rawan tsareci ɗin nan masu kewaye ƙaba tsirara ɗin nan masu kaza masu kaza masu biznes 'ya'yansu mata da rai masu ka ku ne ku ne kuke ba ba shafa hubratin minan nari ba finnari kuntu A- aka tsamar da ku aka ce muku ga hanya sai kuka ce kuma yanzu abin wa- haƙƙin ku ya kuma tana cewa eh, a- wannan ku aka ba kuma ku ne ainihin ak- am- a- umana umana ullahi ala anfusikum ku ne aka ba amana a kawo kanku ma'ana za ku riƙe abin kuma kuma isa sai aka ɗauka haƙƙin ku ne wato kaman ku ne ma manzanni kaman manzancin naku ne yawa to kitabullahi natiq ga littafin Allah yana furuci yana nan alqur'ani na magana wal qur'anu sadiq alqur'ani kuma gaskiya abin da ya faɗa gaskiya ne wan nuru sati haske kuma gashi nan yana yana sauka wa diya'u zame mu duk da hausa da hausa da duk duk zamu ci duk ɗaya ne nuru sati da diya'u zame duk ɗaya ne haske na na sauka bayyanatun basairu ainihin hujjojinsu ga su a sarari ƙarara ana iya gani mun kashe fatun sara'iru asirarinsu a buɗe wato ba wani abu ne da duhu wanda sai an yaya ƙura sannan a gan shi ba wadda a sararin hasken rana wanda baka bukatan ka kunna tocila da rana tsaka da rana tsaka kana bukatar kunna fitilla a waje ba ka buka gashi nan ƙararrake mutajalliyatun zawahiru abin bayyanansa a bayyane abu ne bayyane ne kuma a bayyane wato kenan kasu ana iya zama a bayyane amma an rufe shi to bayyane ne a bayyane muktabitatun bihi ashiya'u qa'idun ila ila ridwan ittiba'u mu'addin ila najati isma'u bihi tujalu hujajullahi al-munawwara wa adha'imuhu al-mufassara wa maharimuhu al-muhaddara wa bayyinatuhu al-jaliya wa barahinuhu al-kafiya wa fada'iluhu al-manduba wa rukhsuhu al-mawhuba wa shara'ihu al-maktuba to shi kenan wannan ina son in tafi a gurguje wannan dai tana bayanin al-qur'ani wannan sifofin al-qur'ani ne wato al-qur'ani gashi karara yana magana kuma magana a sarari ayoyi muhukamai wanda yake ba su bukatan tawili ko tafsiri kowa ya san mai suke cewa gashi nan yana furuci ga alkurani so a lokacin su alkurani ayoyinsa da yawan gaske sun san abin da yake nufi saboda sun sauka ne ayoyin alkurani sun sauka ne a lokacinsu kuma sun san akan mai suka sauka mu yanzu muna son mu fahimci alkur'ani sai mun fahimci a wani lokaci aya ta sauka a kan mi tana magana dangane da wani amma su sun sani yanzu da yake an yi wasa da tafsiri saboda mutanen da suka suka ga abin ya shafi sun murguna an yi wasa da tafsiri sai aya sai a ce ta sauka dangane da waɗansu samari ne ansar wanda ba san sunansu su ne suka ce kaza sai aya ta sauka alhali su waɗanda suka can su ne waɗannan mutane ne za ta iya faɗa masa wannan zance domin a sarari yake so a wurinsu amma mu a wurinmu yanzu sai ka sami sahihin fassara kake gane alƙur'ani faja'ala Allahu al-imana tadhiran lakum min ash-shirk wannan cikin wannan bangare na hudu ban sai ila zahara yana da cikin abinda masu ilal suke ɗebowa kowane abu sai ta faɗi illa ɗinsa wato hikimar dalilin yinsa sai Allah ta'ala ya sanya imani tsarkakewa gare ku daga shirk wato imani shine da shirk an samu ku imani don ya tsarkake ku daga shirk don da can kun yarda da iyayen giji daban-daban yanzu ku aka ce muku Allah ɗaya ne wassalata tanzihan lakum anil kibr ya sanya muku sallah domin ta tsarkake ku daga girman kai shi kaga yadda mutum ke sallah ya fuskansa wanda ya fi komai daraja a jikinsa ya turbuɗa a kura ya ce shi ba kowan kowa ba ne gaba ga mahaliccinsa allah ta'ala ya sa ainihin sallah domin ta tsarkake ku daga girman kai wazzakata tasketan linnafsi wani ma an fi rizq zakka kuma ya sanya ta don ta tsarkake rai ta kuma ƙara dukiya wasu yama tasbitan lil ikhlas azumi kuma ya sanya muku wato kullum ne ja'ala lakum ja'ala lakum ja'ala lahu imana taqiran lakum ba sai an ta maimaita ja'ala lahu kaza kaza lakum kaza yawan ya sanya azumi kuma don tabbatar da ikhlasi wal hajja tashyidan lid-din hajji kuma don karfafa addini wal adla tansiqan lil qulub adalci kuma don tansiƙin zuciya tansiƙi shine tanzimi wato tsara abu a tsatsare kenan tan in su jami abu tansiƙi abu shine kamar saƙa yadda ake domin da ce saƙa za a iya gane a tsara shi tsaf a tsare ya tafi a nizamance shine tansiƙ shine in su jami wato ya sanya Allah ta'ala ya sa adalci domin ya daidai da ya daidaita zukata ya sa zuciya su tafi a bisa nizami wa ta'atana alal baiti ta'atana nizaman lil milla mu kuma da'a gare mu mu ahlul baiti bin annabi da iyalan gidansa tsarkaka shi kuma Allah ta'ala ya sa wannan dun ya zama nizamin milla milla addini ne da addinin da al'umma din su ne milla a wasu harsuna milla ma mutane ne ana ce musu milla to milla mutane ne tsora akan addini don haka ana kiran al'ada ma milla wani lokaci mutane tsora akan addini su ne milla to nizamin millan nan shine da'a gare mu mu'ahalul bait in ji sai da ba mene ma'anar nizami kun ga kamar misali wannan tasbin da ke hannuna yana da nizami an nazama shi ma'ana an jejjera shi wannan na bin wannan wannan bin a kan mene aka jera shi ku gaya mini a kan wani zare yan aka tsinke zaren fa ya watsi ma'ana ke in ba biya ga harar baiti shi kenan milla ta wargaje wa imamatana amanan min alfurqa to kaga wannan kuma ya karfafa wannan to ko kuma bin shugabancin mu shine amana daga raraba amana daga raraba kaga wato kenan da'a mu nizami ne ga milla kuma da'a bin bin limancin mu limancin mu an sa shi ne ya zama amana daga rarrabuwa matukan za a bi a immat albayt to ba za a rarraba ba wal jihada wato duk Allah ya sa wannan ne wanda mutum zai sha mamaki ya ga mutane suna karanta alkur'ani ba za su ce maka ina ne aka sa da'ata adal baitin a cikin alkur'ani kuma gashi na ce musu alkur'ani gashi nan wata wanda yake dubin cikin alkur'ani akwai wannan kuma sun sani sare kuma imam imamatu adal bait shi ma yana cikin alkur'ani banda ka ce ina wani addini ke ke ga mana yanzu kuma ai da su ce ba kwa ke ga mana duk sun sani sare ta ce alkur'ani a sarari yake sun san ayoyin da suke magana dangane da ba'an ahlul baiti da kuma bin a'immata ahlul baiti sun sani san to ya sanya muku kuma jihadi izzan lil islam ɗaukaka ga musulunci wannan kalmar jihadi da ake nema a bashi wata ma'ana ta daban tun tun an ta kokana bashi ma'ana daban to izza ne ga wannan addini domin ba jihadi sai zilla sai a kaskanta sai sauran dauloli su take al'umma musulmi su murje in ko da jihadi to sauran al'ummomi su za su sanu da za su bi wannan al'umma za ta sami ɗaukaka wasabra ma'unatan alastijabil ajar kuma ya sanya wato allah ta'ala ya sanya dauriya abin biɗan taimako a kan samun lada wato in mutane suka mutu ya san Allah ta'ala ya sa dauriya da shi ne ake bidan taimako ga samun lada wajen Allah ta'ala wujuban istijabi wato kamar wanda ya daure wujuban zai sami ladansa inda ma yufan sabiruna ajrahum bi ghairi hisab wal amra bil ma'rufi maslahatan lil amma kuma ya sa allah ta'ala ya sa umarni da mai kyau maslaha ga duk kowa da kowa wa birral walidaini wuqayatan min as-sahab wannan ko amru bil ma'ruf da dan abokin gwabin sa na hayar al-munkar tare suke ko ba faɗa ba wa birral walidaini wuqayatan min as-sahab nagarta ga iyaye biyu uwa da uba ainihin kuma garkuwa daga fushi fushin Allah wasalatul arhami manmatan lil adad sadar da zumunci kuma ainihin abin da ke kawo yawan adadi ƙaruwa ke manmat wato kenan daga numu ko kuma mahallin kaza makallin kaza man matan lil adad wato abin da ke sabbaba yawa kenan yawaita in ana sada zumunci ana hayayyafa in aka yanke zumunci sai kaga gida ya ƙare wal qisasa hiznan liddima Allah ta'ala ya sanya kisasi kuma don katanga ga jinai ne wato in ana kisasi za a daina kashe-kashe in babu kisasi sai a yi ta kashe-kashe warwafa abin nadiri ta'aridan lil maghfira kuma ya sanya cika alwashi bijirar daga kai ga gafara kamar kai kai mutum da ya cika alkawari kamar ya kai kansa ga gafara wa tofiyatal makayil wal mahazini tagiran lil bahas ya sanya kuma cika ma'aunai duk ma'aunai iri biyu ne da wanda ake kamfata da wanda ake ɗora nauyi duk cikansu ya sanya su kuma ainihin maganin tankwara zalunci ke wannan haya an shurbil hamri tanzihan anin rijis kuma ya sanya hani ga shan giya tsarkakewa ga barin ƙazanta wajtinabal ƙazafi hijaban anin la'ana kuma ya sanya nisantan ƙazafi hijabi ga la'anta wato idan aka idan idan mutum misali kamar ya zargi matarsa da zina to lalle ko dai ko dai ya zo da shaidu ko kuma ko kuma a yi la'ani sai Allah ta'ala ya sanya to a nizanci kazabi wa tarka sarqati ijaban ijaban lil iffa ya sanya kuma hana sata barin sata don tabbatar da samun kamewa wani ya kawo wato ainihin mutum sai kame in aka kwa maka karkai sata shi yasa ma ainihin hukuncin sata ya zama yana da tsanani har akwai wani da yake suka yake cewa menene zai sa a yanke hannu wanda idan hannun nan idan idan aka tsinke ta za a biya diya diya kamila na mutum dinari dubu amma kuma in ta saci rubu'uniyar dinar sai a yanke ta da mutum zai katse yatsun mutum hudu da kila a ce mashi biya dinari dubu ko diya amma ya shafi rubu'in dinari kuma sai a yanke wa'yan to hawa ne faɗa kana miru mai ke ce masa eh saboda wani ya ce wai wai wai wai ko ma balumi ne wani waƙi ne jime a lokacin amirul mini yana ce masa me zai sa ya hannun da ake biyan diyanta kaza za a yanke ta kuma akan rubu'in dinari sai amirul mini ce saboda ainihin kame ta da kiyaye mutuncinta shi yasa aka yi mutane don zai sa ainihin ta kame daga barin sata ba wai domin wai kiman ita hannun ne ba to na ya sanya barin sata ainihin wanda ake yake kawo kamiya kamewa daga barin mutum mai san cewa in ya sace wani abin wanda za a yanke hannunsa zai daina sata zai zama gaba ɗaya al'ummar musulmi ba sata kamar yadda su mutane sukan ɗauka cewa an sa hukumce hukumce ne a shari'a kamar domin a yi ta horon mutane sun ɗauka inda za a zo a sami al'ummar musulmi a yanke hannun ɓarayi duk za a ga kowa hannunsa da gundulmi inda ainihin za a ɗabbaka shari'a ba za a ga kowa da gungulmin ba cikin miliyan da ƙyar za a sami ɗaya da gungulmi saboda abin kunya ne ba wanda zai yadda a gan shi da hannu duk ina hari shi da an yi shi gutsirare akan yayi sata duk gidansu ma ko yar gidan ta zai Allah ko mai bidan auren ta kai da zaka auren yayanta an gutsa da masa jaba a shi kenan da shi a ƙare to kaga daga nan zaka ga ba inda san ba zaka sami satan bane sam sam sam ko ba alwarar ba wai an ce za a ta gutsura hannuwa ba ne yawa amma na ma ka ji al'umman kafirai aka shiga gutsura musu hannu za a ta samun gutsun tsaro da saboda ba su daina sadan ba amma al'umman musulmi in aka an sa wannan ne domin a hana satan ya zama babu shi an gaba shi ke wa harrama shirka ikhlasan lahu bi rububiyya kuma Allah ta'ala ya hana shirki domin tsarkake ubangijiyantaka gare shi waye ubangiji Allah ta halas idan ku aka ce ana bauta ma wa'ansu su kaga iyan giji na da yawa ke فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وأطيعوا الله فيما أمركم به ونهاكم عنه فإنه إنما يخشى الله من عباده العلماء وأنا دي أتشين جولة من التفكير ثم قال أيها الناس اعلموا أني فاطمة وأبي محمد صلى الله عليه وسلم أقول عودا وبدءا ولا أقول ما أقول غلطا ولا أفعل ما أفعل شتتا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تعذروه تعرفوه تجدوه أبي دون نسائكم وأحبني وأحبني أمي دون رجالكم ولنعم المعزي إليه صلى الله عليه وآله وبلغ الرسالة صادعا بالنظارة مانعا عن المدرجة مانعا عن مدرجة المشركين ضاربا ثبجهم آخذا بأقدامهم داعيا إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة يكسر الأصنام وينقص الهام وينقص الهام حتى انحزم الجمع وولوا الدبر حتى تفر الليل عن صبحه وأصبر الحق أم محضه ونطق ونطق زعيم الدين وخرست شقاء شكو الشياطين وضاح وشيذ النفاق وانحلت عقد الكفر والشقاق وكبتم بكلمة الإخلاص في نفر في نفر من البيض الخماس وكنتم على شفا حبرة من النار موق موذ موذ الشارب ومنحزة الطامع وقوبصة العجاء عجلان وموطئ الأقدام تشتر تشربون الطرق وتا- وتقتاتون الورق أذلة خاسئون تخافون أن يتخطبكم الناس من حولكم wannan kamar da na ce insha Allah dan daidai gwargwado ba komai za mu iya fassara ba duk kowane zai ɗauki lokaci sosai sosai sannan ta ce ya ku mutane ku sani ni ce fatima ubana muhammadu sallallahu alaihi wasallam abinda nake faɗi daga farko har zuwa ƙarshe ma'ana gaskiya ne kuma ba ba kuskure nake faɗa ba kuma ba ba kira nake ba abinda nake faɗi haka ne laƙar ja'akum rasulun min anfusikum manzo ya zo muku wannan alkur'ani daga cikin ku aka kawo wannan manzo shi kuma wanda Allah ta'ala ta ya sabata shi da cewa shine azizun alaihi ma'anatu duk abinda zai sa ku a wahala ya gada baitar da ku ya sa ku a cikin kunci duniya da lahira to shi abin ya girmama wurin shi wato ma'ana yana kokarin ya duk abin da zai sa ku a cikin damuwa ya kawa abin da zai kai ku ga halaka ya tsamar shi gurin shi harisun alaikum mai tsananin kwaɗayi a kan ku wato a kan imanin ku da kyautato da maslahan kuma ga shi wannan wannan mutum da aka ce bil mu'minina ra'ufur rahim wancan itimalan har ya zuwa kafirai ma harisun alaikum mai tsananin kwaɗayin ku shirya don kar ku je ku shiga wuta kuma ra'ufin rahimin bil mu'mini ga shi kuma mai tsananin tausayi da jin kai ga wanda suka yi imani to in abin ku auna wannan manzon ne a cike ku gwada shi za ku ga cewa shi ne za ku ga babu kamansa shi ne mai kare matanku in kuma abin ku sa ku gwada ɗan uwana ne kuma ɗan amina ɗan ɗan uwan manzo Allah kai ku gwada ɗan abin kusa ɗan uwansa ne a ciki ne ku gwada ɗan uwan manzo Allah alike kuma ɗan amina to za ku ga cewa shi kuma mai kara mazajen ku madalla da wanda shi ya cancanci a yi masa ta'aziyya na manzan rahama sallallahu alaihi wa alihi manzan nan ya isar da saƙo yana mai zartar da abin da aka gargaɗe shi yana mai karkata ga barin tafarkin mushirkai yana riko da ainihin bakan cikinsu wato suna sun kulla bakin ciki akan abin da yake yi shi kuma yana cijewa yana ci gaba da kokarin shi da su yana mai kira ya zuwa ga tafarkin ubangijinsa da hikima da kyakkyawan wa'azi yana karya gumaka yana filla kawuka na mushirkai kenan har sai da da runduna suka juya baya wannan kuma za ka ga duk da dai magana tana yi dangane da manzo Allah ne kuma a lokaci guda tun da ta gwama da dan uwansa dan aminta za ka ga kamar shi ma take ne don a wajen yaƙi shi amirul mu'minin shi ne ya yaƙi a madadin manzo Allah shi ne kuma ya yaƙi yana filla kawuka har sai da mashirkai suka zuba a guje. har wanda suka tsaya suka ce ba dai a yi addini ba sai bayan ram sai mun kawar da shi wannan annabin da dan uwansa da duk wanda ya imani da shi sai mun ga bayan su to sai gashi da ya shiga yakansu suka juya baya har ya zama yanzu an gari ya waye an raba dare da yini to lokaci na ɗan kurewa zan ƙara 'yan kaɗan kuma gaskiya garinsa ya watsake gari ya waye wato aka ga can kama ana cikin duhun dare ne sakamakon wannan fafatawa aka yaye duhun daren gari ya waye kuma shugaban addini ya bayyana ya furuci ya zama shi ke magana yanzu sannan kuma gunagunin shaidanu duk ya koma ya kurunce da shaidanu suna hayani da can suna gurnani da ife-ife duk ihun shaidanu ya tsaya yanzu sai baka jin komi sai zancen sai allah ya ce manzansa ya ce kuma munafunci shi ma ya ga ƙarshensa ya zo kuma aka warware ƙulle-ƙullen kafirci da saɓawa kuma har kuka yi furuci da kalmar ikhlasi da bakunan alhali da can kuna gefen ramin wuta gab kuke da ku fada a da can kuna shan gurɓataccen ruwa kuna cin abinci mai kaushi kuna da can ku kaskantattu ne walakantattu kuna jin tsoron kada mutane masu zo su wuce ku wadacin haka haka halin jahiliya kai kana zaune a gidanka kana jin tsoron wani zai zo ya kama ka ya je sayar kuma ka fita bayan gari shi ma ka zalik in ka fita waje akan hanya kawai sunanka sunanka haja in kana kan dabban ka ne wani sai ce sai kawai kaga mutane sun fita ko sai a fama ka a ce dukiyar a daure ka a tafi da kai kawai a sayar kai kan kama dukiya ne in kuma ka ka tsaya tsam har a kashe ka a tafi da dukiya in ka dage a kashe ka a tafi da dukiya in kuma an iya kama ka a tafi da kai a saya to a da halin da kuke ciki ke kuna zaune ne a cikin wani hali kuna taka tsandauri kamar yake ciki kuna taka tsandauri kuna shan gurɓataccen ruwa kuna cin kausassan abinci da abincinsu menene ta kai ma har sukan ci buzu da jini iban zai za a ci buzu da jini ba wannan buzu gashin buzu a tattara a hada da jini a a taura saboda tsananin eh, talauci ba wani ab- abin ana rayuwa ne akan akan wasu idan mutane suna zaune shiru shiru yaya kwana yau kwana uku ban mu ci komai ba ba wani ayarin da ya wuce ne tsakanin a ce ba wani ai mun tsaya yau kwanan mu goma sha bakwai ba mu ga wanda ya wuce ba ko mutum ɗaya ba to a sake zo ba dai a zo ko wani ba a samu wai zai wuce can sai a ce ga wani can ga wani can sai a bi shi oh, ya zo da ɗan abubuwan taɓawa a ƙwace sai a zo a- sai a zo sannan gida su sami abin taɓawa shi ba wani abu bane wannan a tsa- a tsa- a tsakankanin su fashi da makami ba sunan shi fashi da makami bane sunan shi sunan shi yaƙi sai mutum ya zo yana huci ya ce ka ai ai na ka samu ci aba ya ce amma fa sai da na mun garbatu uku kai kaɗai ka su hudu ne na na kashe uku ɗaya ya gudu shine kaga na zo da wani to sai a samu ɗan buro da ta to kaga to da haka ake raye ana cikin wahala maka in ka in ka fita a fyauce ka a cikin wannan hali wannan manzo ya samu mutane ya kyautata musu rayuwa ya raba su da miyagun abin da suke ya kuma kyau- ya- ya- ya- ya- ya zo da addini da ya haska ko'ina ya zama bai bai bai bar duniya ba sai gashi ana kawo dukiya daga da- daga gabas da yamma kudu da arewa ana kawo dukiyar misir ana kawo na bahrain ana kawo na kaza duk aka wadata har ma ta ka- ta- ta kai ma ma ainihin rabon dukiya ne ma jidali ba a ɗebo dukiya ba don ana ta rabu ana ta rabu har a gaji a ce to a wai an gama eh, a ce yau za mu huta kawai sai a ce ai ga raƙamu- raƙuma dubu sun zo daga dukiya an samu ce kai ba hutu ke a dunga rabo Rab- sai da ya zama rabo ne matsalansu ba bidan dukiya ba ya zama kuma su ne shugabanni a ƙasa duk da suka ji ana girmama su addini ya kafa daula babba sanadiyan wannan manzo ko wani akwai wani wanda zai musanta wannan wasa dan adam an da Allah ya ɗaukaka shi sai ya dawo ya ce ko tun dama shi babba dan manya ne dan adam yana da wannan alhali da can ga halin da yake kaskantattu kamar yadda ce adilla azillatun azillatan khasi'in ku kaskantattu ne walakantattu a da wa- wa- wane ne ku kawai na- na- na- kamar naman daji kawai kana fita kawai a can ba fiyauce ka ta hafo na an yi ta hattaba kuma nasu min hauliku haka nan kuke da amma ku ne ku ne izzar mulkin duniya gaba daya na ku ku ne manya a duk duniyan nan da sanadiyan wane fa an qadakumullahu tabaraka wa ta'ala bi muhammadin sallallahu alaihi wa ali بعد اللتا والتي بعد اللتي بعد اللتي والتي sai Allah ta'ala ya tsamar tabaraka wa ta'ala ya tsamar da ku da Muhammad sallallahu alaihi wa ali bayan latayya wallati latayya wallati karman karin magana ne na larabawa wanda su ah, asalin karin magana an ce wani mutum ne ya auri wata mata doguwa ta ba shi wahala ya ci uban wuya to sai sai ya rabu da ita sai ya samu yar gajeruwa ya ce to wannan ma ya daidai to sai ita gajeruwan ta fi ba shi wahala sai ya gumace doguwar sai ya rubuta sai aka ce ba ka yi aure bai ce kalla ba da lataya wallata bayan wannan bayan wancan yar karon matsalar da wannan babban ya isa kan ba zan sai dai sai ya zauna hakan to sai ya zama karin maganan larabawa lataya wallati ma- matsaloli ne ji- suka je suka to lataya wallati nan wa- ma'ana irin abubuwan da kuka yi ma annabi wanne ne ba su yi masa ba a makka me ba su yi masa ba eh, abubuwan da suka yi masa ba sai mun kira su daban-daban da kuma da ya- da ya- da ya- da- da- da- da- da- da- da suka kore shi yau hijira suka biyo shi da yaki suka kawo mashi badar suka kawo mashi udu suka kawo masa handak su gasu nan gasu nan to duk bayan abubuwan da duk kuka dunga yi kenan. wa ba da an muniya bihi bi- bi بمحام الرجال وذؤبان العربي ومردة آل الكتاب bayan kuma an gama da gwarazan mutane da ainihin eh, kurayen larabawa da takadarun ahlul kitabi kun san yadda yadda amir mai fafata da amr bin abdulwud yana cikin zu'ubanul arab ya kuma fafata da da marhaba da harith suna cikin maradat ahlul kitab sannan addini nan ya kawo kullama uqadu naran lil harbi atfa Allah duk lokacin da suka yi hura wutan yaƙi Allah ya bijita wannan alqur'ani aw na jama qarnun li shaytan ko wani kahon shaytan karni ana in an ce na jama qarnun ya bayyana in wani wani bayan wannan ya an gama da wannan sai wani abin ya kunno ka an gama wannan sai wani ya kunno ka ana kokarin sai an gama da addinin nan ba dai ga hasken rana ba amma aka tsaya aka yi ta fafatawa har abin ya tabbata وفجرت غا فاجرت فاجرت المشركين فقذف أخاه في لحواتها كما وأنسو غنغو نمشركي asalin fagara fagira kamar buɗe baki ne ma'ana sun mushrikai sun fito da wayansu gungun mushrikai sun fito da don akan ce don kamar abin nan maciji ai za ta yi tsari ta kan buɗe bakin ta to shi tana aka aro magana in aka ce fagara fagira fagiratun mushrikin ma'ana wasu mushrikai kuma suka wage bakin su ma'ana za su yi barna suka zo da mummunan kulli kenan da mummunan shi sai sai sai fa qadafa akhahu fi lahawata ya jefa dan uwansa Ali bin Abi Talib shi manzon da kenan ya juya tsakanin wasu bin Abi Talib ya ce ya cefe su fala yankafi hatta ya ta simahaha bi akhmasi wa yuhmida lahabaha bi sayfi maqdudan fi dhati Allah shugaba sai aiko da muwayansa a masa izini ya zo ya sai ya zo ya samu ashe manzo Allah yana da wani yan an aikin sai ce suka suka ga manzo Allah ce suka kowa suka ga kai manzo Allah yana su ce kar ku faɗa masa abin nan amma dai an sani to kuna ta fatan dawa'ir yan muna fatan da'ira ta koma akan annabi a murkushe addinin nasu Allah wata tawakkafuna al-akhbar yawa wata tawakkafuna kun koma kuna tambayar ya ya mun ji wannan mutumin hadar qati wai wannan mai yanke zumunci mun ji labarin wa ya je Haibar ya dauka Yahudawa ma irin wa'annan ne yaya me labari sai can aka labari an buɗe Haibar aka buɗe buɗewa su sun ɗauka an gama haka nan ma kowane yaƙi sun ɗauka za a gama da annabi watan kusu na inda nizar kuna warwarewa inda in yaƙi yaƙi sai ku danna a guje wata firo na inda alƙitar ku danna a guje in yaƙi ya yi rubu musu haka nan ya faru wa'annan da ake su wa'annan take magana da su ce ƙarya ne mana ayyuhan nasu su zake magana da su ga sunan su ne manyan mutane a fadar halifa wane ne ya taɓa dakewa a fagen fama duk 'yan dannawa a gujin a yayin da mai gidanta ke fafatawa a garjin rana ana mashi raunuka manufan wa'ancan ƙaza iya kan addini fala to wannan gaba ne insha Allah kuma da yake magarba ta yau za mu tsaya nan ina fata gobe idan muka zo ko da ma ba mu gama ba za mu gama lallai in na ɗauko fasara irin wanda nake yanzu ba za mu gama ba saboda ka za mu gama insha Allah wato kenan sai mu karanta zuwa zuwa ba wani bayani sai mun gama sai mu ɗan bayyana a takaice hudban fadakiya ɗauke yake da darussa masu yawan gaske wanda ya cancanci darasi da duk a sosai kun ga wannan fakara da makaranta kan ko ne hikiman da Allah ya sa kowane abu addini musamman wa'annan abubuwan da guda biyu da ba a san su ba ta'atuna ahlul bait da imamatuna wanda ta ambata wannan lizamin lilmilla wannan amanan min alfurqa da sauran wa'annan darussan da ke ci insha Allah lokaci ya kure mana insha Allah bayan sallah ba fa da kiya za mu karanta ba amma gobe ba mu gama ba bayan sallar da muna iya yin fadakiya ne zama dai gobe insha Allah za mu ƙarasa tun da dama kwana uku ne wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tayyibin tahir
abubuwa na sabon gari da shi dai cewa akwai zama da za a yi ranar asabar sabuwar jam'iyya